عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب قليل وداد العبد فيك سفاء ومدعوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي القليا سنا وصناء فإنك يا ياسين طاح محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب العرش المجيد لوضعته فإنك فوق القائنات سماء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كل الطعام كان إلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة واتلوها إن كنتم صادقين يهودا kun gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ji mana kana kan addinin Annabi Ibrahim gashi kana cin nama rakumi kana shan nono rakumi addinin Annabi Ibrahim ba cin nama rakumi ba cin ba shan nono rakumi Annabi yace abin da ya waru ai ba a cikin attaura ne aka haramta nama rakumi da nono rakumi ba a'a bayan Annabi Ibrahim da dadewa annabi yakubu ya yi alkawari in ya samu allah ya ba shi ya sun kai goma mazaje allah ya ba shi dama ya je ya yi hajji a kudus don ya dawo zai yanka ɗaya saboda godiya wa allah wato ɗansa ɗaya in ya je lafiya ya dawo lafiya sai ya tashi ya sun kai goma ɗin ya tashi zai je kudus ɗin ya yi kusa da masallacin kudus kenan sai ya gabu da wani mala'ika a cikin surar ɗan adam sai mala'ika ya ce maza yaƙubu na kai mai ƙarfi ne ni ma mai ƙarfi ina sha'awar mu yi kokowa mu gani suka yi kokowa da yaƙubu da wannan mutumin da yake mala'ika ne ba wanda ya ka da wani sai daga baya sai mala'ikan ya yi masa ciwo a cinya ya ji masa ciwo a cinya sai ya zama yana kwana ba bacci yana ce ya Allah ciwon nan nawa in ka warkar da ni na yi maka alkawari duk abin da na fi so abin da na fi jin daɗin cinsa da wanda nake jin daɗin shansa zan haramta shi wa kaina saboda nuzuri wato ba ka ce ka ba ni lafiya sai Allah ya karɓa sai ya warkar da shi daga ciwon tsawon nan tasa cinyan nan tasa to gashi ya zo kudus din aida ya je iya je lafiya ya dawo lafiya gashi bai zo lafiya ba kaga wancan rantsuwa na yankaɗa ya faɗi kenan ba dama a yankaɗa da ya komo sai ya ba cin nama da kuma ba ya shan nono da kuma don wannan alkawari da yi wa Allah to sai yahuda ga baki da suka dauki wannan ba sa cin nono da ba sa cin nama da kuma ba sa shan nono da kuma to suna tsammanin addini da yake jahilai ne yana da yake wayar musu da kai ai a dukkan abinci a halal ne ga bani isra'ila in ba wanda annabi isra'ilu din annabi yaqubu ya haramta wa kansa ba saboda haka ba addinin ku bane haramta nama rakumi da nono rakumi a annabi yaqubu kakanku ne yayi yi alwashi idan Allah ya warkar da shi daga ciwonsa zai bar cinsu zai bar shan nono da kumirin illa ma harrama isra'ilu ala nafsi wannan ko kasar min qabli an tunzila taura tun ba saukar da taura ba domin taura zamanin annabi Musa aka saukar wannan ko zamani ne a zamanin annabi Yakubu tsakanin annabi Ibrahim da Yakubu ya kai shekara dubu tsakanin annabi Yakubu da nai Musa ya kai shekara dubu biyu gaujen da su kulfatu bi taure ne ka ce musu ɗauko taura da a zuwa karanta a duba a gani abin da suka faɗa shi ne gaskiya ko abin da ka faɗa shi ne gaskiya ko abin da suka faɗa shi ne gaskiya wata ruwa ku zo ku karanta da yin kuntum sadiqina in maganan ku gaskiya ne a cikin attauran akwai haramta nama ragumi da nono ragumi فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون ومن افترى الله كذب من بعد ذلك أولئك هم الظالمون bayan bayyana wannan gaskiya a fili kada sake yi wa Allah ƙarya a ce haramcin na raƙumi da nono raƙumi a cikin addini a cikin attaura yake wani mutum Allah ya ga duk wanda yi wa Allah ƙarya in ba da zalika bayan wannan bayyanan labari wadaya ga waɗannan masu yi Allah ƙarya din su ne azzalimu ne wanda suka zalunci kansu qul sadaqa Allah fattabi'u millata ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikeen qul sadaqa Allah fattabi'u millata ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikeen an duba an karanta to kare su ta bayyana gaskiyar annabi ta bayyana ya rasulullah kace sadaka Allah Allah yayi gaskiya cikin wannan labari kamar yadda ya gaskiya cikin dukkan labarin da yake bayarwa fattabi'u millata ibrahim hanifan ya ku duniya ku zo ku bi addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda shine addinin annabi ibrahim da yake kirari da shi قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ku zo ku bi addinin annabi Ibrahim wanda yake madaidaici wanda ya karkace wa dukkan addinan ba addinan da ba na ba na kirki ba wanda bi da Ibrahim hanifa wa ma kana min al mushrikin annabi Ibrahim ba ba yahude bane ba ba nasare bane ko baya cikin mushrikan larabawa da suka ce shi kakansu ne suna kan addinin sa duk lokacin da Allah ya ambaci annabi Ibrahim sai ya kore masa shirka domin ba shi da shirkun asghar balle shirkun akbar
إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا هدى للعالمين kuma sun ce ai addinin mu ya riga addinin ku littafin mu ya riga littafin ku kiblar mu kudus ta riga kiblar ku Allah ce aka gaya musu farkon daki da aka aje a duniya na ibada a duk duniya gaba daya shine kaba inna awwala baitin wudiya lin-nasi wanda aka aje wa mutane don su ibada wurin lallazi bi bakka da wallahi wannan ɗakin ne da yake a bakka bakka sunan makka ne daga cikin sunayen makka amma makka sunan alƙaryar ne bakka kuma sunan karkashin condition da yake ƙasa da kaba wannan wuri shine bakka garin kuma shine makka وهود مباركا من البركة نم وهودا للعالمين من شرية دنيا قبالا abin da yasa Allah ya ce makka tana da albarka in Allah yana ninka lada a cikin ibadun makka abin da za ka yi ibada a baka in kai daya baka goma ko a baka ɗari bakwai to in kai a makka guda ɗayan abin da za a baka dubu ɗari ne komi ka aikata na alheri a makka za a mai da shi guda ne zama dubu ɗari saboda haka gari yake da albarka kuma gari ne wanda Allah ya sa gurin amincewa ne ko mutum ya gamu da wanda ya kashe uwansa a cikin makka cikin harabi ba zai masa magana ba guri ne wanda ko da tsuntsaye ma sun amince dabbobi sun amince ba a farautar su a wurin saboda amincewa kuma tsuntsu baya bi ta kan ka'aba saboda darajar ɗakin inda awwala baitin wudiya lin nasi lallazi bi makkah mubarakan wa yawm albarka ya yi sheka albarkar sa dai da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa sallam a makka ya ci ya ya ci dukkan albarkatai wa hudar lil alamin wurin shiryar da shiryar da dukkan halitta ne wurin shirya ne na halitta gaba ɗaya wato musulmi kenan.
Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa الله غني عن العالمين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين wannan daki shine farkon ginin da aka gina don ibada a duk duniya gaba da lokacin da ubangiji yake nufin zai halicci duniya da ruwa ya taru sai aka samu wani farin kufa ya bayyana makka to akan wannan farin kufan ne aka gina ka'aba mala'iku suka gina ka'aba daga baya annabi daga baya annabi adam da ya zo ya sake ginin ka'aba bayan ginin mala'iku sannan kuma lokacin da ruwan tufa ne ya zo aka ɗauke ka'abar aka ajiye da ruwan tufa ne ya wuce annabi ibrahim ya zo aka ba shi umarni ya sake ginin ka'aba sai ya zama gaban jibrilu shi ne wanda yake shi ne wanda yake nuna yadda za a yi wajen gini din sannan kuma annabi Ibrahim shi ne mai gini din annabi Ismail shi ne mai bashi bulok sannan mala'ika mala'ika Mika'ilu yana taimakonsa har aka gina ɗakin to dutsen da da aka gina ɗakin ya wuce tsawon annabi Ibrahim sai aka dauko wani dutse wanda zai ƙara tsawo don ya kai tsawon da ake so da kawo dole ya taka sai gababuwansa suka lume zanen yatsunsa zanen gafarsa suka bayyana a cikin dutsen kamar ya taka tabo wannan aya ce bayyananniya shi wannan dutse an dauko na magama ibrahim an dauko shi ne daga aljanna kamar yadda aka dauko hajarul aswad daga aljanna duk duniya babu abubuwan da aka dauko daga aljanna aka kawo wannan al'umma sai magama dutsen magama ibrahim da dutsen rukunul yaman wato hajarul aswad lokacin da allah ya yi umarni da annabi ibrahim ya yi ginin ya gaba sai allah ya ce ka kira mutane ka ce musu na gina ɗaki don a yi haji ka kira su zo su yi haji sai annabi rashi ya Allah ubangiji na mutanen da ba a haife su ba in na kira ya za su yi su je ji a kai ne kai kira ni kuma ni ne zan isar musu da da kiran sai annabi Ibrahim ya je hau dutsen Abu Kuwais ya ce ya ayyuhan nasu إن ربكم بنى بيتا للهج فهجوه يا mutane gaba ɗaya. ubangijinku ya gina ɗakin a kaba don ku zo ku yi hajji a wurin to lalle ku yi hajji a wurin to dukkan wanda zai je hajji tun daga wannan lokaci har tashin duniya ya amsa a cikin bayan bayan bayansa bayan kakansa ya amsa wanda ya wanda bai amsa ba ba zai samu damar zuwa hajji ba ko yana da hali wanda ya amsa ɗaya kuma zai hajji sau ɗaya wanda ya amsa biyar zai hajji sau biyu wanda ya amsa uku zai sau uku wanda ya amsa ko nawa ne zai zai kamar sama gari wani ba Allah ya yi hajji sau sittin da hajji sau sittin zai rasa ya zauna ji Allah Allah sarki Allah sani ba ko Allah ya karba ko Allah ya karba sai ya ji ana wata murya tana cewa ya wane ai ba wanda za ka kira shi ya zo gidanka sai wanda ka yarda da shi duk wanda Allah ya kira shi ka ba ya yarda da ya yarda da shi ne ya kira shi har gidansa domin shi ainihin hajarul aswad din nan kowa ya samu ya zumbance shi kamar ya zumbance hannun Allah ne a bayan ƙasa to shi kenan sai aka amsa ta ko'ina kowa ya ji sau ɗaya ina gurin ina ma ba ya dawo in yi haji sau biyu ina burin ina ma baɗi ya sake dawowa saboda annabi ibrahim ya yi addu'a a cewa allah ta zuciyoyin mutane su so wannan wuri wannan shi ne asalin ka'aba wanda aka gina tsakanin gininta da ginin kudus shekara dubu da arba'in إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا هدى للعالمين في آيات بينات مقام إبراهيم أقول آيوي بيننو musamman makamu Ibrahim wanda an taka dutse sai ya yi lil kaba ta rufe kamar an taka tabo har yanzu din nan kawar annabi Ibrahim din tana nan a dutsen in ka leka a cikin gilas din da aka boye shi za ka ga gababuwa guda biyu za ka ga zanen gababuwa za ka ga zanen yatsu a saboda ayoyi na Allah ayatu bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga maqam Ibrahim ya shiga Kaaba ya shiga harami kana amina ya zama amintacce walillahi ala nasi hajjul baiti Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta wa mutane hajjantan ɗakinsa wani lara na hajjul baiti ne wani tsala ilai sabilan amma wanda ya samu dama ya samu iko annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara samun dama ne da samun iko da cewa azzadu war rahila duk wanda yake da guzuri yake da abun hawa to ya samu dama kenan ya haji liman tsala ilai sabilan wa man kabara wanda ya kiwa wa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin duk wanda yake zuwa haji na da dama ya je haji ga lafiya ga guzuri ga abin hawa ga lafiyar hanya amma yake zuwa bai je ba to ya je Allah ya wadata da shi da ibadarsa gaba da ya zo mutuwa ya zaɓi da yake so ya mutu ko yahudanci ko nasaranci a baban da musulunci wa inna allaha ghaniyun sai Allah gani ya wadata an al'alami na gabarin dukkan talibai mutane da aljanu da mala'iku da komai da komai Allah ya wadata gabarin su ba ya yi su ne zo su taimaka masa wani abu a mulkin sa ba.
قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون كغيا وكافري يهود نصارى فجمز يا أهل الكتاب يا قوم أبو تالي التابي لم تكفرون بآيات الله دم في كافر شوى آيوين الله نيكا التوراة هنوكو يهودا ونصارى ga injila a hannun ko nasara kuna ganin dukkan gaskiya a cikin wayar littattafai da zibobin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama amma kuke kafircewa kuke koyewa kuke canja wasu abubuwa wallahu shahidun alama ta'amaluna Allah yana sane da abin da kuke aikatawa
قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله ولا تبغون عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله ولا تبغون عوجا وأنتم شهداء wallahu min ghafirin amma ta'malu zaki ga ya mutu su yahudawa din da nasara a kul ya alal kitabi lima tasudduna an sabilillahi mana mana dan me kuke tsare kuke tsare mutane an sabilillahi kamar bin hanyar Allah ku tsare wanda yake zai imani ku hana shi imani ku yi ƙaryata gaskiya kirkiro ƙarya ku je ƙaryar nan ita ce gaskiya gaskiyar nan ita ce ƙarya kuna koye abubuwan da ke cikin littafi yau da suna sabila mana mana ta buna kuna neman hanyar Allah ta zama i wajen karkatacciya kuna nuna mutane hanyar gaskiya din nan ita ce karkatacciya wa antum shada ku riga kun sani kun tabbata kun shaida kuwa ita ce hanyar gaskiya ita ce hanyar Allah amma sai ku ce ba ita ce hanyar Allah ba ita ce karkatacciyar hanya wa antum shuhada wa man lahu min ghafilin amma ta'maluna ku yi dai Allah ba zai bar abin da kuke ba zai kama ku lokacin kamu iyazo
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين يا كو جماعة مسلمي وانت أكي إيماني دا الله دا النبي صلى الله عليه وسلم إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب in dai kun bi wani yanki daga cikin maganganun waɗannan mutane wanda suke an ba su littafi din nan masu neman ɓadda mutanen nan ya ku za su maishe ku kafiri na kafirai ba da imanikun bayan imaninku a zamanin da manzon Allah yake tare da sahabbai akwai jama'an Madina ana kiransu Ausu da Khazraj dangi ne asalin su uban su ɗaya ne suka yaɗu sai suka yi girma suka yi yawa sai suka yi gaba sai ta shiga tsakanin su sun yi wajen shekara ɗari da ashirin suna gaba banda yaƙe yaƙe ba abin da yake tsakanin su da Allah ya kawo musulunci sai annabi ya ce to shi kenan zai haɗa tsakanin su zama yan uwan juna sai annabi ya haɗa ɗan yan uwan takar wane ɗan uwan wane wane ɗan uwan wane wane ɗan uwan wane sai suka suka suka zama yan uwan juna da soyayya da taimakon juna sai annabi ya sa musu sabon suna da waɗannan sunan su auzu waɗannan sunan su khazraj suna wada yanzu zama jama'a guda ɗaya sunan jama'ar ansar ansar mataimaka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuha alladhina amanu in tudihu fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin da haka ga haka wani mai yahude da yake tare da su ya ji zafin abin yanzu auzu da khazraj su ne suka rungumi juna ba yaki sai zaman lafiya sai soyayya mutuna musu abin da yake faruwa na zamanin da saboda su koma cikin faɗan su na da sai turo yaronsa ya je ya zafi suna zaune sai ya je ina tuna muku ranar buwa ranar da aka yi yaƙi wani ya kashe wani wani ya kashe wani aka kashe wani aka kashe wani a wannan irin rana da ta wuce muna tuna muku ita ya aka yi kamance da ita har yanzu ya kun zama ƴan uwan juna sai hankali ya tashi sai mutane suka zo mu tashi suna faɗa da juna nan da nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji suna cewa auzu suna ce ya lal auzu khazraj suna ji ya dal khazraj annabi ce wace murya nake ji irin muryar jahiliya wanda tun musulunci bai zo ba ya ina nan da raina ina tare da ku za ku dawo da jahiliya annabi ya musu fada ya musu fada suka tuba suka suka wa'azantu suka yi sulhu suka rungumi junansu aka koma cikin ɗan kwantaka wane da in tudiyu shi ne Allah ke musu fada in tudiyu in kun biye wa fariƙa wani yanki min allazi na utul kitaba daga wanda aka ba su littafin nan ya rudu ku za su mai sheku kebiri na kafirai ba da imani kun bayan imani ku ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku ji maganar makiya وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم فكيف تكفرون وأنتم تتلي عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا ذاك يرتاكم من تكون كافرين بايا كوزا مسلمي ينقون جونا هكذا wa an tutulli alaikum ayatullah gashi kullum ana karanta muku ayoyin Allah ga annabi kuma a cikin ku gashi ta yaya za ku bar musulunci ku koma kafirci wa kai wa takfuruna wa an tutulli alaikum ayatullah fiikum rasulu ga karatun alqurani ana yi muku ga annabi na tare da ku wannan ba zamanin auzu da khazraj zamanin sahabbai kadai ba kullum haka ne duk inda musulmi muka taro annabi yana tare da mu domin shi ne mai cewa almar'u ma'aman ahabba mutum yana tare da musulmi duk inda yake duk inda muke mu musulmi mun taro to annabi yana tare da mu wa kaifa takuruna ta yaya za ku kafirce وأنتم كوني وتدري عليكم أكي قرنتم آيات الله آيوين الله وفيكم رسوله كاما ذو الله كونا جيكمكم ومن يعتزم بالله دو ديريكو دئير الله جمار الله القرآن الله لا إله إلا الله الله والناس دئيوين الله إير الله قوة نقريه أيك إياجد الله ومن يعتزم بالله دو ديريكو دئير الله fagar hudiya wannan Allah ya riga shiryar da shi ila sirari zuwa hanya mustaqilin madaidaiciya saboda haka jama'an musulmi musakanmu soyayyar juna saboda Allah musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda Allah ya ya zabe shi ya aiko shi gare mu to duk wanda ya so masoyin Allah ya so Allah babban masoyin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yi kuma soyayyarsa shi ne ka so abin da ya zo da shi ƙur'ani da addini ka so mazoyansa ka so sahabbai ka so waliyai in kana son Allah to sai ka so waliyai ka so sahabbai su ne ginshikin soyayyan Allah a wani ya ta zai fillahi wakar hudu ila siraɗin mustaqim duk wanda ya riko da iyan Allah ya rike igiya mai ƙarfi wadda ba ta yankewa
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله ينكرم قبارا يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah da annabi da duk abin da annabi ya zo da shi ittaqullaha ku ji tsoron Allah haqqa tuqatihi matukan ji tsoron Allah bi an yuzkara wala yunsa bi an yushkara wala yukfar ku ji tsoron Allah matukan ji tsoron Allah shine ku gode wa Allah kar ku mutunce masa ku yi imani da Allah kar ku kafirce masa ku ambaci Allah kar ku manta da shi sai sahabbai suka ji tsoro suka ce wannan ya rasulullah ya yi mana nauyi ya za ku iya yin tsoron Allah matuƙan jin tsoron Allah da Allah ya ga sun damu sai ya saukar musu da fattakullah a masaratu ku ji tsoron Allah gwargwadon ikonku sai aka ce to ai duk wanda ya ji tsoron Allah gwargwadon ikonsa ai ya ji tsoron Allah mutukan ji tsoron Allah kenan ji tsoron Allah hawa hawa ne kowa da irin nasa idan mutane ne zalla ji tsoron Allah su su bar tsafi su shiga musulunci sannan muminai kuma su ji tsoron Allah su yi riko da igiyar Allah musulmai ko su ji tsoron Allah su yi mata komai su koma ga Allah shine a wa abudullaha wa la tushriku bi shay'an mutum ya bauta Allah kamar yana ganin sa babu sauran wani abu wanda zai raba ka da Allah wala tamutunna karku mutu illa wa antum muslimuna sai ba ce kuna musulmi islam anan akwai islam na farko wanda da shi yake zuwa a samu imani imani kuma da shi yake zuwa a samu ihsani to anan ita wala haka dugedi wala tamutunna illa wa antum muslimuna ba wai koma baya bane a an ci gaba ne almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi irin wannan shine musulmin da mutane suka huta da sharrin harshensa baya zagin su baya cin mutuncin su baya cinye musu kudin su harshensa kenan a man man salimar muslimuna bil lisanihi wa yadihi kuma hannunsa ya hutar da mutane sharrin hannunsa baya musu sata baya taba matan su baya dukan su baya musu kowane sharri da hannunsa wannan shine musulmi na ƙarshe to shine aka dawo da shi anan ba wai musulunci na farko din a qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wannan shine musulunci na karshe din wanda shine muqamin siddiqiyya
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
ولتكن منكم أمة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون يا جماعة مؤمنين ku yi riko da igiyan Allah guda ɗaya wata zamu bi hablillahi jami'an ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗaya ku zama kuna bayan manzon Allah kuna bin sunnarsa kuna riko da sunnoninsa na aqwal da na afal da na takrirat wata zamu bi hablillahi jami'an wala tawarraku kada ku yadda ku rarraba ku haɗu ku zama jama'a guda ɗaya yadullahi ma'al jama'a wato hannun Allah yana tare da jama'an musulmi karka yadda ka waro a ta zai mubi hau illa jami'an wada ta warrabu kada ku rarraba wai ku runi matalla alaikum ku ji ku tuna neman Allah muna yadda Allah ya yi muku da da ba haka kai ba in kuntum ada da ai ku ma abuta gaba da juna ne fa Allah bai da kulubi sai Allah ya tsara zuciyoyin ku ka hade ku ka zama abu daya a cikin ɗan wanda ga na musulunci وكنتم على جوا أخرج من النار فأصبحتم سيكوك وأي غريب زمان إخوانا dan uwan juna bi ni'imati da ni'mar Allah wa tazimu bi yawlillahi jami'an wa la tafarraqu wa zkuru ni'matallahi alaykum wa kuntum adan fa Allah baina qulubikum Allah ya hada zuciyoyinku fa asbatu sai suka kuka zama ikhwanan yan uwan juna bi ni'imati wa kuntu wala jawahirun minan nar a wancan lokacin da kuke gaba da juna din nan lokacin da annabi bai zo ba kamar ba kuna bakin wuta ne saura kaɗan wuta ta ku fada a wuta da kun mutu a cikin wannan hali kun fada cikin wuta kenan sai Allah ya ɗauke ku daga bakin wutan saboda zuwan annabi ya kai ku aljanna a kuntum ana shawa hubratin min nairi ba an kaza ku sai Allah ya tsamar da ku min ha daga sharrin wannan wuta kazalika haka nan yubayyinu Allah da kuma ayatihi Allah yake ci gaba da yi muku bayanin ayoyinsa la'allakum tahtaduna ko kuwa shari'a
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون دون أجيكم a samu waɗansu jama'a wadda kun minku ummatun ya tura alkhairi jama'a su zama su dage a samu wata jama'a ta dage ta yi ɗamara tana kira mutane zuwa addinin Allah zuwa ga alheri wa ya muru na bil ma'ruf suna umarni da aikin alheri wa yanhauna anil munkari suna hana mugun aiki dole ne a samu wasu daga cikin jama'a musulmi su dage su yi ɗamara aikin su kiran mutane zuwa ga Allah da kuma umurtar mutane da abin da Allah umurce su da shi na aikata aikin alheri da kuma ne zantar da su aikin sharri wanda Allah ya hana waɗannan abubuwa guda uku da su mutu yake shiga cikin mutanen alheri a wa kuntum a waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi masu kira zuwa ga Allah zuwa ga alherin Allah addinin Allah ويأمرون بالمعروف سنوزنا أمرني دعيكين الهيري وينهون عن المنكر سنقوزنا هني موكم أيكي أولئك ودنا متاني ما سكر متاني زواك الله سنا أمرتس أبن الله أمرتسنا الهيري suna nesantar da mutane wanda Allah ya yi hane su na jarri kula ga wanda wannan su ne albumlihuna masu babban rabo wanda suka samu yardan Allah kira zuwa ga Allah hawa-hawa ne, kuma fardu kifayatin ne, idan ka iya fatiya, to ana, in ka iya fatiya ana kiranka, ka koya wanda bai iya fatiya ba fatiya ka zama malaminsa mai masa wa'azi, ka koya masa zura wanda zai hada da fatiya dinga sallah ko ƙuruwar ko wata zura, ka koya masa alwala in bai iya ba. ka koya masa sallah in bai iya ba in ka zama haka ka zama mai kira zuwa ga Allah mai umarnin alheri mai hana sharri kenan matsayin ka kenan in ka iya wasu zurori ka koya wa mutane duk abin da ka iya shine za ka yi koya wa mutane kar ka fada cikin abin da baka iya ba har ka zama a babban mutum mai kira zuwa ga fadan Allah wannan shine hawa na ƙarshe ya zo malami mai ba da fatawa mai kira zuwa gaskiya amma wanda wanda bai samu makami makami irin wannan ba an hana masa kada yi wazi domin jahili in zai yi wazi madan wazi ka umarci mutane su aikata aikin alheri ka umarce su bar aikata aikin sharri shine wazi to in baka yi ilimi ka san alherin ba sai ka kira mutane zuwa ga sharri kana tsammanin shi ne alheri sai ka hana mutane aikata aikin alheri kana tsammanin shi ne sharri saboda ba ka da ilimi yanzu masu hana mutane shiga da rigar tijjaniyan nan kaga ai suna umarni da aikata sharri suna hana kyakkyawan aiki aiki shi ne istibari salatin annabi la ilaha illallah wannan ma'ruf ne ba munkar bane duk wanda ya hana wannan to ya hana alheri kenan ya ce ai sharri ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك ولدنا متاهمون المفلحون
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات
أولئك لهم عذاب عظيم أولئك ولنهم لهم عذاب عظيم عذاب mai girma tana jiran su Allah yana hana mana wala ta kunu kada mu zama kallazi na tafarragu wa mutanen da suka rarraba kowa ya dauki hanyarsa yahudu sun kasu kashi saba'in da ɗaya bayan annabi musa da suna kan gaskiya ne gaba ɗaya wadda annabi musa ya zo da ita amma bayan annabi musa sai da suka kasu kashi saba'in da ɗaya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan annabi annabi isa ya bayyana mabiyansa suka zama suna kan hanyar Allah guda ɗaya tare da shi amma bayansa sai suka rarraba suka zama kashi saba'in da biyu ni ma nan yanzu gashi muna tare kan hanya guda ɗaya ta gaskiya amma bayana kamun tashin kiyama sai an raba hanya addini na ta zama saba'in da uku saba'in da uku nan kowace sai ta je wuta sai dai guda ɗaya wanda nake kai ni da ku a sahabbai yanzu saboda haka mutane su mai da hankali Allah yana kiran mu kullu na jayyun na amurta billah wa kunu ma sadiqin ya ayyuhal ladina ya ku mu'minai ku ji tsoron Allah ku hada kai da masu gaskiya karka bi waɗanda ba su da gaskiya ko mi rashin ko mi rashin ilimin mutum Allah zai gaya masa masu gaskiya sai dai ya kimin su Allah zai sanar da shi masu gaskiya sai dai ya kimin su Allah zai sanar da shi masu ƙarya sai dai ya so su da son zuciyarsa wala ta kunu kallazi ya tawarrago kada ku zama kawo mutanen da suka rarraba suka zama kashi kashi waxtalafu suka saba in ba da ma ja umur bayyinatu bayan hujjoji sun bayyana gare su sun gane amma suka rarraba da gangan da son zuciya ulaga waɗannan lahum azabun azim Allah ya shirya musu wata irin azaba mai girma Allah ya kiyaye mu يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم وكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم وكفرتم بعد إيمانكم وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ranan tajin kiyawa ranan ranan da fiskoki za su yi haske wasu fiskoki kuma za su yi baki amma alladhina waddaruju wato lafkun wa nashrun washwashun kenan sai aka fara da tabyadu amma sai aka kare da da bayanin tabyaddu din a garshe da shi ko aka fara sai aka yi bayanin tazwaddu a na biyu in ranar tashin kiyama abin da yake cikin zuciyoyin musulmi alheri ne da haske domin su mutanen haske ne Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur suna tare da haske musulmi in in lahira tayi abin da yake zuciyarsu na hasken nan sai ya fito a fiska su ya haskaka musu hasken su to kuma kafirai abin da yake zuciyarsu sharri ne bakin sharri ne wanda yake wanda suke ciki to bakin sharrin nan sai ya fito daga zuciyarsu ya koma fiskarsu fiskokinsu sai su yi baki daga su da farare ne larabawa kyawawa ko kuma yahudawa kyawawa ko nasara kyawawa ko pakistan ko waɗanda iri ne ga su kyawawa duniya amma tun da ba musulunci a zuciyarsu kafirci ne to wannan kafircin bakin sai ya fito a fiskokinsu sai ya baki ranar da biskoki za su yi fari kenan na muminai biskoki za su yi faki kenan na kafirai fa amma allazi nazwadda rujumu akbartum ba da imanikum wa zuqul azaba ma kuntum takfurun amma waɗanda biskokin su kai bakin nan kafirai kenan fa amma allazi nazwadda akbartum sai a tambaye su ah wato kun kafirce ne bayan kun dauki alƙawari kun yi imani ba zu guda azaba to ku dan dana azaba bima kuntum takfuruna saboda kafircin da kuka yi wa amma alladhina yazdurun wa amma alladhina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun amma alladhina biyaddat wujuhum amma mu'minai wanda hasken su da yake cikin zuciyarsu ya fito fiskar su وعمل نبي الدرجو ففي رحمة الله سوك وشكر رحمة الله سوك وفيها خالدون ذات دوما شمين الجنة أشكر رحمة الله domin su mutane annuri ne mutanen haske Allah tabaraka wa ta'ala ya yi halittar da ya kasa ta kashi uku kashi ɗaya na sama su ne haske suna tare da annabawa da mala'iku da sahabbai da manyan waliyai kashi ɗaya kuma dabbobi ne su ba su da ba su da Allah bai ɗora musu addini ba saboda an halicce su da ƙasa abubuwan da ƙasa ta tsira shi ne abincinsu saboda haka suna tare da duhu da duhun aka yi su kamar yadda su waɗannan kuma da haske aka yi su abincinsu zikiri tasbihi shi ne haske ne abincinsu sai Allah ya ɗan adam tsakani ya halicce shi da haske ɗin ya halicce shi da duhu ɗin daga zuciyarsa abin da ya sama shi ruhi ne daga zuciyarsa abin da ya ƙasa shi dabba ne to yana biyan bukatan dabbancinsa na cin abinci da shan ruwa da kwana da iyali da hutawa nan kuma daga sama yana yin sallah yana yin zikiri yana yin tasbihi idan ya yi ƙoƙari ya rinjayar da hasken zikirin da karatun da ibadar to shi ganin ya koma cikin mala'iku kenan a sama har ma ya wuce mala'iku domin akwai ‘yan adam darajar su ta wuce darajar mala'iku idan kuma ya lalace ya biye wa abinci da abinci da barbara sai ya kasa ya lalace ya komo dabbobi a hawa ya fi dabbobi ilmu ila kalan ami balomu azal sun zama dabbobi su kafirai amma ma sun fi dabbobi bata don dabba ta san mai mata alheri ta san mai mata sharri amma su kafirai ba san mai musu alheri ba shine Allah ba zo mai musu sharri ba shi ne shida saboda haka muminai wanda suka rinjayar da haske da yawan karatu da yawan ibada da yawan zikiri sun koma zama sai Allah ce ula innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah wanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki wanda su ne fiye yi wacin halittata ya sake samun wasu ɗan adam sun fi mulaiku daraja wannan kuma Allah ya lalata su bai da su dabbobi har suka bi dabbobi lalacewa innal ladina kafaru min ahli kitabi wal mujrimina fi nari jahannama ulai ka sharrul bariyati su ko suka zama mutane ne kawai yadda wadannan har sun bi wasu mala'iku wayannan wayannan kwa duka abin da Allah ya halitta na kaskanci sun bi kowa lalacewa sun bi kowa kaskancewa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah
da ta baya tambaya game da mutumin da zai yi azumi da wanke bakin shi da mafirin da ya zo cewa ina aka yi azumi za a iya wanke baki da makilin shi yake tambayan shi ya magana yake idan mutum yana cikin azumi zai wanke bakinsa da buroshi zai wanke bakinsa da suwaki amma ba zai sa makilin ba domin sabulun nan na makilin mai yiwuwa ne ya zarce ya shiga cikin makogoronsa ya karya masa azumi saboda haka ba zai iya tsare bakinsa ya hana yawon makilin din nan shiga makogoronsa ba amma dai amma in da burushi din ne ba mai na makilin ba komi
aka makalla sai tambaya ta biyu mai tambaya na cewa mutum ne ya azumi zai shafa tulare a jikinsa
a mutum yana azumi ai zai shafa turare don turare ba ya shiga makogoro bai ba abinci ba ne
sai tambaya ta gaba kai makallahu yana cewa mutum ne yana raye kamin rai da ya halinsa zai yarba ma yayansa gado a mutum yana da rai zai iya yi wa yayansa kyauta kyauta ake kira abu amma gado ai sai ya mutu
akwai magallawo tambaya ta gaba ina cewa shi ma'aikaci ne yana karkashin wani mai gidansa kuma shi dan tarikar tijaniya ne mai gidan yakan ce mai ya je so taba shin ya halatta ya dinga zuwa yana so masa taba
idan mutum yana karkashin wani shi mai imani ne na sama da shi ko baya da imani to ana so ya kiyaye abubuwa da duk abin da Allah baya so kar yadda wancan din ya sa shi domin ladatul makhluqin fi mashiyatil khaliq Allah bai yadda ka saba wa Allah don wani ya ji dadi ba saboda ka tunda shi dan tijaniya ne sai shi mai gida ai mu yan tijjaniya ba ma taɓa taba saboda haka aiki wani su ne wanda ba sa tijjaniya ya je ya sayo maka amma ni in ka aike ni wani abu zai sayo maka amma wanda taba ba na shafa ta
shi tambaya ta gaba ga makallahu mai tambaya cewa shi dan tijjaniya ne yana karatu a wurin wani malami malamin yana da tarikarsa da yake yi amma yana malami na da tarikansa ba tijaniya yake yi ba amma yana karatu a kan wannan malamin sai dai kuma wani lokaci kan karanta littattafan tijaniya a wurin wannan malamin kuma yana kai mai ziyara shi haka ya dace
wani lokaci yana mai yana kai mai ziyara yana kai malamin ziyara ai ziyarar da yake kai malamin ba ziyara ne ta walittaka ba ziyarar da aka hana ai ziyarar walittaka ta neman madadi aka hana amma ka je ka ziyarci abokinka ko dan uwanka ko malaminka ko abokin babanka ai ba hana ba
sai tambaya ta gaba kai maka Allah mai tambaya cewa shi manomi ne idan ya noma yakan fitta zakka amma yakan ba abokin shi wani manomi ne shi kuma wancan idan ya fita nashi da kan shi shi ma ya fashi shi suke tambaya ya halatta idan mutum ya bi da zakka ya baiwa inna masadaqa lil fuqara wal masakin wal amina alayha wal wallafati qulubuhum fi riqabi wal qaribin wadannan kashi takwas duk wanda ka samu ka bashi kai zakka in ka tara mutum daya yayi in ka raba musu yayi amma wadanda ba a baiwa zakka mutum ba zai baiwa uwarsa zakka ba mutum ba zai baiwa ubansa zakka ba mutum ba zai baiwa matarsa zakka ba mutum ba zai baiwa ƴaƴansa ƙanana zakka ba amma in ɗanka baligi ne mai gida ne in yana rike da gidansa sai gidan iyali ya rikice masa kai kuma kana fitar zakka to in ka fitar zakka yana cikin matsuwa shi mai gidan nan ɗanka sai ka bashi ya zama makwabci domin shi yana da cin miskinan da ake ba su amma don ka ba mutum zakka shi ma abin da zakkarsa ya baka ai ba zai bata zakkarsa ba zai bata zakkar ka ba
a kai wakan lafi tambaya ta gaba wannan wani alhaji ibrahim ne shuaib kofa ya ce yana da almajirai ya sa sun an yi maka sauka sauka bakwai hadiyya zuwa gare ka Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri akwai wani bawan Allah ya ce wuri shekara biyu kenan yana neman aiki amma yanzu ya sa ya je yana neman kwastam yana son ce mishi addu'a Allah ba sa a doke shi aiki Allah ba sa
sai masu neman addu'o'i addu'o'i suna da yawa Allah bai wani dukkan bukatu mu gaba da sai wata wasiƙa da aka aikuwa kai maka lagu suna son ce yin jan hankali zuwa ga masu mulki sun ba su aiki na dinkin kaya sun dinga kayan kuma sun ranto kuɗi ne suka cika suka yi aikin wurin shekara biyu kenan ba ba biya su kuɗin su ba suna son ce yi ya yi jan kunne a biya su kuma suna roƙon ce yi Allah kare mu lafiya
wanda ake bin sa bashi kowane iri ne kokari ya biya wanda ya dauki bashi wajensa shi musulunci ba cuta ba cutarwa ba mai dinki ko mai wani abu kowa dai hakkin dan adam karka yadda ka yi amfani da hakkin dan adam ka cuce shi je lahira ya karan ka wajen Allah Allah ya dauki ladan ka ya biya shi kai kuma ya je ba ka wuta sai masu karbar tarikar tijaniya ta mun Allah masu karbar tarikar tijaniya Allah son tijaniya Allah yana son tijaniya yana so mai yi tijaniya shi ya ce uzkurullahi kaziran la'allakum tuflihun wa uzkuru rabbika bukratan wa asila inna allaha yuhibbu tawabin amma in an zo wurin mu masu bayarwa za a karba sai mun faɗi sharadi sharadi na farko in ka shiga za ka rike da har ka girma har ka tsofa har iyakar zaman ka na duniya ba za ka bar ɗariƙar tijjaniya ba sharadi na biyu ba har tijjaniya da wata ɗariƙa kamar ba kamar yadda ba a haɗa kwanon fura da miya a kwara ta cikin kwanon miya mai manja mai nama ba haɗawa kwana haɗawa wannan manja da miya da nama wannan fura da miya da sukari a zuba a kai a gaga furar ta ɓaci miyan ma ta ɓaci saboda haka ba hada tijaniya da wata dariƙa cikin dari ko ba ko ziyarar wasu wanda ya wanda suka cikin tijaniya za a kula da sallah za a kula da iyaye girmama su za a jama'i wazifa za a jama'i zikirin juma kuma ba a shan taba kowa ya karɓi wannan sharuɗa to na ba shi dariƙa shehu tijani da izinin shehu tijani.
sai a duwa a karamakan lafiya.
to Allah ya mana gafara Allah ya ga mu Allah ya iyaye mu da iyaye iyaye mu da malamu da malamu malamu Allah ta haka shi mu nan mu da alheri Allah ya iyaye mu Allah ya mana jama'a mu Allah ya mana addini mu da kasar mu Allah ya mu zauna lafiya Allah ya ba mu alherin duniya da lahira Allah ya mu sharrin duniya da lahira kowa da bukatun sa Allah ya biya masa masu neman addu'a wurin Allah ya biya musu bukatun su albarka na sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك الخاتم لما سبق الناصر لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام